أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kitabul wutri a wannan littafi ne akan bayani a game da sallar wuturi na'am wuturu akan faɗa da kasarar ro haka shi ya fi yawa a ce wuturu na'am akan faɗa kuma da fata a ce wataro Na'am.
ne ma'anar ɗaya ne
نعم عن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن Abraham صلاة Umara الليل.
ya ce wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙidayar sallar dare نعم ko kuma bayani akan sallama raka'a biyu za a yi a sallama ko raka'a hudu مم. قال رسول الله صلى sai manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce نعم صلاة الليل مثنى مثنى sallar dare yanda ake yin ta raka'a biyu a yi sallama raka'a biyu a yi sallama
فإذا خشي أحدكم الصبح wato a nan a mafumi نعم na muhalafa na wannan shine cewa wato mafumi na zarafi نعم na muhalafa shine ashe sallah ta nafila inda rana za a yi ta yi wato a yi ta raka'a hudu sannan a yi sallah illa iyaka kamar malikawa wanda suna cikin malaman da suke ganin cewa mafumi na muhalafa hujja ne نعم amma anan suka ce ba za a kafa hujja da wannan ba saboda me saboda wannan ya zo ne don ba da amsa ga tambaya shi yasa mafumi in ya zama ya zo ne a nassi nassin da yake an yi ne don ba da amsa ga tambaya to ba a aiki da mafumi yadda shi abu dan faido yake fada a alfiyatul usul wala jawaba sa'ilin muayyani nahau salatin laili masna latani ولا جواب سائل معين نحو صلاة الليل مثنى لا تني su hanafiyawa suka ce nan tunda su ba sa kama hujja da makomi na muhalafa gaba ɗaya shi ne yadda shi shafan yake faɗa musamman ma halafa bil muhalifi wa bi dalili lil hidabil hanafi yuntuhu wa sabuna ka shafi'i nusbituhu ba'da shuru'in fasmai to a to ana sai aka ce am- anan nasi ya zo da bayyana cewa sallar dare a yi raka a biyu a yi sallama ashe sallar rana kenan ba sai an yi raka a biyu a yi sallama ba to نعم حتى نعم فإذا خشى أحدكم الصبح idan ɗayan ku yi tsoron asuba صلى ركعة واحدة wato ya ga cewa wakacin sallar asuba zai ma'ana alfijir zai ke to sai ya sallar raka a ɗaya تقول له ما da قد صلى za ta maranta masa abinda ya sallata wato ne ya nuna mana kenan a shekaran wutiri raka'a ɗaya نعم kuma cewa ana rabe ta da sallama daga abinda aka yi kafin ita akan wannan malikawa suke da shafi'awa da hanabilawa نعم hanafiyawa sun sun ce a wutiri raka'a uku ake kuma ba sallama tsakani to وعن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي بين ركعتي وركعتين في الوتر a a- wato an karo na taɓa ya rawaito da isnadin nan ne da ya gabata wato na imamu malik daga shi na taɓa da نعم cewa abdullahi umar ya kasance yin sallimu yana yin sallama tsakanin raka'a wutiri da raka'o'in da suke kafin wutirin hatta ya mura مبار حاجتي har ma wani wakacin in ya sallama daga raka'a biyu din nan kafin ya tashi ya zo da raka'a ɗaya ta wuturi yakan yi umarni da sashen bukatunsa cewa kai imin kaza sannan kuma ya miƙa Allahu akbar
لا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محرمة بن سليمان عن قريب أن ابن عباس أخبره Mm. Abla- ah, wato Abdullahi Abbas ya ba Kuraibu labari annahu ba ta inda maimunata cewa shi Abdullahi Abbas ya kwana wajen halarsa ‘yan uwar mahaifiyarsa ita ce maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya falatu ita talarsa ce ‘yan uwar mahaifiyarsa ce mai suna Lubabatu. Sunan mahaifiyar Abdullahi na Abbasin Lubabatu.
sadatu fi arar misalatin A Abdullahi na Abbasin ya ce ni sai na kwanta a faɗin shimfiɗa, faɗin katifa.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa suka kwanta a tsawon katifa فنام a manzo Allah ya yi bacci حتى انتصف الليل har sai da dare ya raba أو قريبا منه ko ko kusa da rabawar daren فاستيقظ sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka يصوم نوم عن وجهه yana shafe bacci daga fuskarsa
ثم قرأ عشر آيات من آل sannan ya عمران karanta ayoyi goma na cikin surar Ali Imran wato inna fi halqis samawati wal wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab
ثم قام رسول الله صلى الله عليه sannan وسلم kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi لا شن zuwa معلقا wata karamar sarka wadda take an rataya ta فتوضأ asalin lamarin shanu muzakkari ne نعم to amma a nan abin da ya sa aka kawo masa na mu wannan sai saboda an yi tawilin shannu din da kurbatu نعم kurbatu salka shi salka ko kurbatu ko mu'annasa ce fatawar ba a iya alwala daga wannan salkaramar salkar فأحسن الوضوء ya kyautata alwala wannan alwala ta manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce tajjidi ba wai dan yana bukatar alwala ba manzo sallallahu alaihi wasallam tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu to
ثم قام يصلي sannan ya kyautata alwalar sannan ya tashi yana sallah فصنعت مثله abdullahi abbas ya ce ni ma sai na aikata kamar kamar yadda manzon Allah ya aikata وقمت إلى جنبه na zo na tsaya daura da shi ووضع يده اليمنى على رأسي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa na dama akan kaina وأخذ bi بأذنه uzuni ya يقولها kama kunne na fata kunne na yana tubkawa haka da yatsunsa ثم صلى ركعتين sannan manzon Allah ya salla raka'a biyu ثم ركعتين sannan ya sake wata raka'a biyu ثم ركعتين sannan ya sake wata raka'a biyu ثم ركعتين sannan ya sake wata raka'a biyu ثم sannan ركعتين ya sake wata raka'a biyu ثم ركعتين sannan ya sake wata raka'a biyu ni biyu har sau shida ya zama raka'a goma sha biyu kenan ثم أوتر sannan ya wukiri da raka'a ɗaya ya zama raka'a goma sha uku kenan ثم ارتجع sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya shingida حتى جاءه المؤذن har mai kira mai sanarwa da kiran sallah ya zo masa فقام ya sanar da shi cewa ai al-fajr yayi manzo Allah ya tashi فصلى ya ركعتين sallah raka'a biyu ثم خرج sannan ya fito فصلى الصبح masallaci asuba da jama'a wato wannan ya nuna irin yadda ake samun yara managarta masu kwaɗayin koyar addini dan ga ba na basin yake nuna mana zahirin hadisin kaga shi da yaje saboda ya je ne da man da wata manufa manufar nan ita ce ya gaya manzon Allah yake ibada da daddare ya yake sallah da daddare shi yasa bai bai bacci ba zahirin hadisin kaga ya nuna mana cewa ai bai bacci ba tunda ya ya san san da manzon Allah ya tashi har yake siffanta wakacin kuma ya ce duk abin da za Allah ya yi sai ya tashi ya koyi da shi ya yi haka wato irin yadda akan samu su managartan yara kenan wanda suke masu tsayawa tsayin daka akan addini akan su bi ma- magaba a su ga sun yi koyi da magaba to sun da asan na nan abbasu bai balaga ba yana yaro ne karami bai kai sha biyar ba bai kai shekara goma sha biyar ba to
لا يحيى بن سليمان mm.
قال حدثني بن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال annan umar ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce صلاة الليل مثنى مثنى sallar dare ai raka'a biyu ai sallama raka'a biyu ai sallama فإذا أردت أن تنصرف idan kana so ka ka- ka gaba sallar taka ta dare فركع ركعة sai ka zo da raka'a daya توتر لك ما za ka صليت baranta ma abin da ka sallata
قال القاسم a qasim yace wato ورأينا qasim bin muhammad bin ali bakar siddiq ɗaya daga cikin fuqaha usabatu na madina to ورأينا أناسا mun ga wasu mutanen منذ أدركنا tun da muka girma wato tun da muka balaga suna yin wuturi da raka'a uku
وإن كلا لواسع kowanne mutum ya yi daidai in ka yi wuturi da raka'a ɗaya ya yi daidai in ka yi wuturi da raka'a uku ya yi daidai in ji qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq
arzu Allah ya kuna bishan yano ba su ina sa ran ina kaunar ya zama ba wani a cikin wannan da za ka yi a ce ka yi ba daidai ba ko ka yi laifi
da sana'ar yamani قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أروة أن عائشة أخبرته aisha ta bai wa urwatu wato ɗan iyayarta ta ba shi labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كان يصلي إحدى عشرة ya ركعة kasance yana yin sallah da daddare raka'a goma sha ɗaya كانت تلك صلاته wannan ita ce sallar manzo sallallahu alaihi wasallam تعني بالليل tana tana nufin da daddare kana tilka salatahu to ويسجد السجدة yakan yi ثالثة sujjada a cikin wannan قدر ما a sallar nan da في yake da آية daddare in yi sujjada daɗewa yake gwargwadon yadda ɗayan ku zai karanta ayoyi hamsin قبل أن يرفع رأسه kafin a ce ya ɗago kansa daga sujjada ويركع ركعتين kuma yana wasu rakawo'in guda biyu قبل صلاة الفجر kafin a ce ya fita sallar asuba ثم يرجع على sannan شقه ya kan الأيمن shingida bayan ya yi su a farin jikinsa na dama حتى يأتيه المؤذن للصلاة har mai sanar da shi cewa za- lokacin a fito a yi sallah ya zo a wannan kishin gida wadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayan yayi raka a kan fajari sai aka samu sabani mai yawa a kai tsakanin malam zahiriyawa suka ce a wannan kishin gida ma wajiba ce wannan ma bai yi ta ba ai bai da asuba subhanallah ka zurfafa a wannan cewa ai ma wajiba ce gaba ɗaya malikawa suka ce gaba ɗaya karahiya ce gaba ɗaya ma ai karahiya ce don abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan kishin gidawar bukata ce to idan kace zaka yi da sunan kayi da lamarin addini ka yi shi tsarin addini kamar ka ne muka shigar da wani abu na wanda ba a cikin addini yake ba a cikin addini shi yasa su suka ce ma ai karahiya ne to
باب ساعات الوتر babu lokacin da ake wucere
قال أبو هريرة wato abu huraira yake ya fara da hadisi mu'allaki wanda hadisin nan yana cikin hadisai wajen ɗari da hamsin da tara da buhari ya kawo su mu'allakai bai kawo su isnadi a ko'ina ba amma hadisin nan ta umu rahuya malamin shi buhari ya rawaito shi a musnadinsa da isnadi cikakke hadisin nan da buhari ya kawo shi mu'allaki to malamin sa ta umu rahuya ya kawo shi da isnadi cikakke a musnadinsa abu huraira ya ce وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم
annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiya da cewa in tabbatar na yi wuturi kafin in bacci irin wannan yana daga tarbiyya ta musamman da ake yi don bukatar hakan in ba haka ba ya halatta kai bacci ba kai wuturi ba in ya so kai wuturi karshen dare musamman in ka san za ka farka kafin alfijir نعم a sannan ma ka bari sai can karshen daren ka yi ya نعم amma da yake wato wajen tarbiyyar mutane akan samu bambanci shi yasa shi abu huraira da Allah ya faɗa masa sallallahu alaihi wasallam cewa kakka yadda kai bacci ba kai wuce ba ka tabbata kafin kai bacci ka yi wuce to
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر ارايت الركعتين قبل صلاه الغداة ana suna sirin wato dan uwan muhammad ibn sirin نعم yace na ce da Adamu mara Allah ka da a gare su ina so ka faɗa min me ya kunce raka'a biyu da ake kafin sallah asuba
تولي فيهما القراءة daidai ne in tsaya in tsawaita karatu a cikin su
فقال sai Abdullahi Umar yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama ويوتر بركعتين yana yin wuturi da raka'a ɗaya
ويصلي ركعتين قبل صلاه الغداة yana yin sallah raka'a biyu kafin ya sallar asuba raka'a ta yin fajari
وكأن الأذان بأذنيه kai ka ce ana ikama ne a kunnensa shi yasa baya dadewa dan da nan yake wato da gaggauta su yake yi baya doguwar ka- sura ba a karanta doguwar sura malikawa ma su har su ce gaba daya a tsaye takaita a kan fatiha kadai Na'am.
kada a ce za a karanta wani abu bayan fatiha na'am to
ala hamadu ai sur'atan a yana nufin da gaggawa wato yana gaggawan yin su
da sana umar bin wato hafiz yana yin gaggawa su kai kace wanda ya ji ana ikama yana sauri ya je ya bi ne ba to haddasana umar bin hafsin نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت aisha ta ce كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم kullum laili a kan rasulun sallallahu alaihi wasallam ya yi wutiri a koyaushe daga dare a fatan da yake wutiri da farko farko bayan ya yi isha ba jimawa sai ya wutiri akwai sanda sai tsakiyar dare akwai sanda sai karshen dare wannan a iya cewa kullum laili نعم ya zama mace da ke nan labarin shine autar rasulun sallallahu alaihi wasallam amma a ce kullum laili ya zama zarafi ne mafulu fihi ne a to ya fi kyau نعم Eh, amma kowane da a ciki dai ya inganta to amma kowane a ciki ruwa ta zo da shi نعم وانتهى وجهه إلى البخاري wanda ya kare zuwa wakacin saho wato a ƙarshen rayuwarsa galibi ya fi wutiri wajen saho wakacin saho
باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر babu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tashi iyalinsa dan su yi wutiri
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت Aisha Allah ya kare da a gare ta tace كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah وانا راكدة alhali ina kwance مؤترضة على فراشي ina mai shimfiɗa mai bijira da alkiblarsa a kan shimfiɗarsa ina tsakaninsa da alkiblar
فإذا أراد أن يوتر idan yana nufin ya wuce rin أيقظني yakan tashe ni فأوترت in tashin alwala ni ma in wuce rin wato da ya zama kamar bi ne ga faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa murhalaka bis salati mustabir alayhi Ah, to
باب ليجعل آخر صلاته وترا babu cewa mutum ya kokari ya ga sallar da zai ta ƙarshe da a dare kafin asuba ta zama wuturi ya sanya wuturi ya zama shine ƙarshen sallarsa da daddare
حدثنا مسدد قال حدثنا يا بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ناجم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ku sanya sallar da za ku yi a ƙarshe da daddare ta zama wuturi
باب الوتر wuturi على ya aka samu الدابة sallar ta'arudi نعم.
saboda ga wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya wuturi ya zam shi ne ƙarshen sallar ku da kuke da daddare da kuma akwai hadisi da ya zo da cewa la wuturani fi ne na cewa نعم ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya نعم to da a ce mutum zai wuturin da farkon dare da sallar نعم sai kuma daga baya ya tashi to in ya za a yi da wuturin can nasa a nan wanne za a gabata wajen malikawa dai suka ce su a fahimtar su shine duk abin da yake so na daga nasu na yi raka abi ya sallama raka abi ya sallama in ya gama shi kenan ba sai ya sake wuturin ba Ah, ba sai ya sake wuturin ba wancan wuturin nasa yana nan akwai wasu da suka ce a kai abin da zai yi in ya tashi sai ya raka a ɗaya ya haɗa da waccan da ya da a matsayin wutar sun zama biyu kenan ya sallama ya zama ya rushe wutarin nasa kenan sai kuma ya ci gaba da sallah raka a biyu ya sallama raka a biyu ya sallama a ƙarshe sai ya zo da wutarin raka a ɗaya an yi haka ɗin bai wuturi biyu a dare ɗaya ba نعم inda wancan ɗin da ya yi da farko ya rusa shi to ga wato an ce wannan ne dai har- an ruwaito haka ɗin daga alamun umara da alamun umara allah ya ƙara dagare shi in ya wuturi da farkon dare ya kwanta ya yi bacci kuma sai allah ya kaddara ya tashi kafin asuba To, ni alwala sai ya fara raka ɗaya ya haɗa da waccan ta wuturi shi kenan wuturin nan ya rusa shi sai kuma ya ci gaba da nafulfulinsa daga baya sai ya wuturi da raka'a ɗaya a hansa ya wuturi da raka a gaba ɗaya dai malamai sun gamu a kan cewa wannan umarni da ya zo a nan ij'alu ahira salatin min witran ba yana fa'idantar da wujubi ba yana fa'idantar da istihbabi illa iyaka ta yi zahiri ya wasu ce su suna da a nan cewa ai lalle wujubi ne yake fa'idantar da amma duk sauran malamai sun gama a kan cewa umarnin nan na ij'alu ahira salatin min witran na mandubanci ne ba na wajarci ba babu wutar aladdabati Babin cewa daidai ne a yi wuturi ana kan dabba. Daidai ne a yi wuturi ana kan dabba. Shi wuturi na fulace kenan ba ba sallah ce da suke wajiba ba. Don sallah da suke ta farilla ba a yin ta a kan dabba.
na Shi yasa wani kamar raddi ne a kan hanafiyawa da suke ganin cewa ai sallar wuturi wajiba ce. Ko da dai suna bambancewa tsakanin wajibi da farilla.
na To, حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال wato shi wani abubakar ɗin da aka faɗa a nan jikin sai da na'umar نعم gaba ɗaya a buhari in ba nan ba ba inda aka ambace shi hadisi ɗaya ne tak da shi a cikin buhari eh wato sai da tsarin ya yace kuntu كنت asiru أسير مع عبد الله بن ina عمر tafiya tare da Abdullahi Umara في طريق ta مكة hanyar Makka فقال سعيد Sa'idu yace فلما خشيت الصبح ana tsoron kada alfijir ya keto gashi ban yi wuce ba نزلت sai na sauka daga dabbar da nake kai فأوترت ne wuce a ƙasa ثم لقيت sannan ne maza na na sadda Abdullahi Umar.
قال عبد الله بن Abdullahi عمر Umar ya ce da ni, أين كنت؟
"A ina ka tsaya ne? Na فقلت ce da shi, خشيت ai na ji الصبح tsoron kada alfijir ya keto, فنزلت shi ya sa na sauka na فأوترت yi wuciri.
قال عبد الله
Abu Umar ya ce da ni, ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ashe ba ka da kowa kyakkyawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ashe yanzu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da yayi bai isar da kai ba.
فقلت بلى a والله kwarai kuwa abin da aka ce manzo Allah ya yi ai ya isar da ni na rantsa da Allah dan sai ga Allah na ce abu me zai hana ni ma in yi haka قال sai yace Allah Umar yace إن رسول الله صلى الله عليه sai وسلم ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كان يوتر على البئير ya ce kai wuce ni akan zabi
باب الوتر في السفر babu cewa a halin tafiya ma a yi wuce
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن ناجح عن ابن عمر قال wai ya ce a wajen larabawa نعم suna ne wanda namiji yakan amsa yadda mace ma takan amsa نعم akan samu mace juwairiyar akan samu namiji juwairiyar kama a nan wannan juwairiyar sun ba mace ba ce namiji نعم namiji نعم Ah, an na fi alim da umara قال ya ce كان النبي صلى الله عليه ana وسلم wasan da يصلي lalata في ya السفر kasance yana yin sallah a halin tafiya على راحلته a kan taguwarsa حيث توجه duk به inda taguwa ta fuskanta da shi يوهم إيماء yana yin nuni nuni ke sa kamar a malakawa ta ce wasofa wasofa jihatar safari haka nan alƙibla inda duk mutum ya fuskanta a tafiya tafiyar da yake ta kai a ƙasar musamman to duk inda ya fuskanta alƙibla ta ce inda a sallah ta nafila ce نعم amma ba sallah ta farilla ba to صلاة الليل don da dare nafilar da ake da daddare إلا الفرائض amma banda farilla farilla baya yin ta akan dabba ويوتر على راحلته yana yin wakili akan dabba
باب القنوت قبل الركوع وبعده a babin cewa a iya yin alkanutu ko kafin a ruku'u ko bayan an yi ruku
حدثنا مسدد قال حدثنا عمار بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس a muhammad ibn sirin ya ce an tambayi ana ibn malik أكنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح zala ya alkanuta a sallar asuba قال نعم ya ce kwarai kuwa ya yi shi wannan hadisi hujja ne babba ga shafi'awa da kuma malikawa na'am da suka tafi a kan cewa an shafanta a kanusu a sallar asuba na'am illa ya ka sun shafi'awa ma sun fi ganin karfin mm, inda su suna ganin cewa ai ma idan mutum ya mai ne ba sai ya sujada sujada sai ya sujada saboda mancewa da yin alfanu malikawa suka ce an shar'anta amma bai kai suna ba balle har a ce suna ce ka karfa da za a yi sujada don ambata na'am to fakila aka ce da shi awa kana ta kabala rukuri ya yi alƙalinku ne kafin ruku ko bayan ruku kala sai batsidina ana sunna malik ya ce
kana ta ba da ruku yasiran ya yi alƙalin ku ba ruku dan kaɗan an ce wata guda yadda zai zo nan gaba a waya a
da sana musaddadun kala da sana abdulwahidi kala da sana asimun kala sa'altu anas ibn malikin an al-kunuti
wato wannan da hadi eh, wato hadisi ya zo ingantacce cewa nan ya zama kamar kuskure ta fara tafiya zana ke gushe da yana yin alƙalin ku a sannan asuba har yana da duniya ya sa yin alƙalin ku a sannan asuba a wasu kunutun da wasu ne ba Mm, da wannan hadisin da aka faɗa abdulrazak ya rawaito shi haka nan da rasulmi hakim ya ce hadisi ne na'am kuma ya tabbata daga abi huraira Allah ya ƙara da gare shi cewa ya kasance yana yin alƙanutu a sallar asuba na'am don da manzo Allah yake da rai har da bayan ma wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam Iraki ya haka ya cewa a cikin sahabbai mm, cikin wanda suke aya alƙalu a sallar asuba akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar akwai sayyidina usman akwai sayyidina ali akwai abu musalat ali akwai abdullahi abbas akwai bara a cikin tabi'a akwai sallar musalli akwai abin da tawil akwai da bai ula haifar akwai sa'id ibn musayyib akwai dawo shi yasa duk wannan sun tafi akan cewa akwai alƙalu a sallar asuba na'am akwai a cikin sahabbai wanda ke ganin ai gaba ɗaya ba a kalu a sallar asuba Na.
kalu su wajen yin sa mutire mm, bisa matsala ce dai da yake an sami sabanin da a shafi a da aka fara faɗa shafi a da malikawa suna ganin akwai alƙalu nan a sallar asuba Mm.
hanafiyawa da hanabilawa suna ganin a ba alƙalu a sallar asuba kunutun da ake faɗa a nan kunutun da wajibi na'am faruwar wani abu ko ko wani abu ga musulunci ko musulmi shi yasa annabi yake alƙalotin mm, kamar na addu'ar cewa Allah ya yi wannan abin na'am amma ba wai ya ɗore yana yi ba to a tasu ruwayar da kuma tasu fahimta ya sa magana sai dai wanda yake an samu ruwayoyi a kai kuma an samu bambancin fahimta tsakanin magabata ya sa a yau kenan wani karambani ne wani eh, dagaji ya ce don shi ya ji a makka ko madina ba sa a tsaro ta sallah su ba ai ma magana ce wadda ba ɗaya ba ta tabbata ba babu ita a a magana ce wadda take ta yan dagaji kawai na'am a ilimi ta fuskar ilimin an koma kowanne yana da nasa mafita Na'am.
Eh, kuma yin alƙalu na sallah su ba ya tabbata mm, ya tabbata daga wasu gangan sahabbai yadda malamai suka faɗa. To,
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت ah, As- ah, Asim Asim bin Sulaiman al-Ahwa yace na tambaya an sun Malik daga Dawa'ar al-Qanutu فقال sai yace da ni kar كان القنوت ai al-Qanutu abu ne wanda yake tabbatacce
قلت قبل الركوع wato kana ɗin wannan tamma ce نعم yayin kana ɗin wannan tamma ce wanda take wato iyakar ta masu yanzu tamamin na ga rasin ya tafi wa gairuhun najis to qultu nace da ana rabna ruku'i aw ba'da hu yaushe yake alqanutu ana yin sa ne kafin ayi ruku'u ko ko bayan an dago daga ruku'u قال yace قبل a ayi kafin a dago daga ruku'u ai wannan kuma kamar karin hujja ce ga malikawa da suke ganin cewa ai ayi alqanutu kafin ruku'u ya yi نعم ko da dai sun ce haka din zaran mustahabi ne in mutum ne ba sai da ya dago daga ruku'un shi kenan za a ce ya zo da mustahabin yin ruku'un amma dai ya rage mustahabin cewa ya yi shi kafin ruku'un نعم to
Kala, yace asim yace fa inna fulana ai akhbarani wani anka ya ya ba ni labari daga gare ka annaka qulta ba'da ruku'i.
ka ce wai ana alƙanutu ne bayan ruku Fa qala, sai anas yace kazaba.
ya yi kuskure wannan kuskure ba haka na faɗa ba bai gane yadda nake nufi ba wannan kazibu a nan ba wai ana nufin ƙarya ba Na.
Wai ya karanta ba ne kuskure ake nufi Hmm.
bayanin larabawan jirgin suka ce ka zaba fulani suna nufin a haɗa ya yi kuskure
Inda ma kana ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ba'da ruku'i shahara.
bayan ya koma alƙanutunsa kafin ruku aka ce yana daga dalilan ma yin ruku'un kafin ruku ah, yin alƙanutun kafin ruku cewa ai an ba da dama ga mamumai su yi sallah Na'am.
inda in aka za a yin alƙanutu wani ya iya zuwa a sannan ya rufe liman kafin a ce liman ya yi ruku kaga ya rufe sallah kenan to Rawu kana ba asa kauman ina zaton cewa abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wasu mutane
yuqalu lahum ana al-qur'an.
kiran su manyan makaranta makarantar Qur'ani Duha sab'ina rajulan sun kai kamar mutum saba'in ila qaumin mushrikin.
ya aiki su zuwa mutane mushrikai kafirai Duna ulaika a wato suna daga baya wa kana bainahum wa bain Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadun.
akwai alkawari tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wasallama Fa kana ta Rasulullahi sallallahu alaihi sai wasallam suka yi shahran.
yaudara suka kashe makarantar nan wajen mutum saba'in manyan makarantar abin wato ya so su zuce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa manzo Allah ya yi wata guda ya da Yad'u alaihim.
ya nemi musu addu'a wato a kowace sallah ma kenan zahiri
أمرنا أحمد بن موسى قال حدثنا زائدة عن تيمي عن أبي مج... عن أبي مج...
مجلزي عن أنس قال ana sun da malik yace كان النبي صلى الله عليه وسلم شهرا manzo Allah ya yi alƙalu wata guda يدعو a على jere رجل وذكوانا yana yin addu'a a kan banin ritsilin sunan kabila ce daga larabawa da banu zakawana wanda su suka kashe wa'annan da aka faɗa
حدثنا مسدد قال حدثنا Wannan yana إسماعيل tabbatar da kunutun da wazin ke amma ma- sauran malamai suna ganin kunutun da wazin mashuru'i ne in wani abu ya afku ga musulmi wanda zai tada hankali to an shar'anta in an yi sallah a raka'a ta ƙarshe in an ɗago daga ruku'u a tsaya a yi alƙalu a yi addu'a a kan yaye wannan abu نعم eh, a kan yaye wannan abu Eh, malikawa su bisa asalin na cewa irin wannan in an ce an shar'anta to ƙarshen ta sai an samu feleke a cikin na wasu Eh, ga iyakan da aka shar'anta amma wani sai sai ya yi wani nau'i na feleke ko a samu masu mulki marasa gaskiya haka kawai akan wata bukata tasu ko wani abu da su yake dama ba wai ana dama al'ummar musulmi ba ne kawai su sa a ringa addu'a eh su ce za su sa a ringa addu'a a kai wanda ba wai lalle musulmi sun fuskanci abin yadda su sarakan nan suka fuskanta ba su yasa su malikawa sun suka ce gaba ɗaya ulufin da wazin din nan karahiya نعم eh suka ce karahiya don gudun kada garin garin gira a rasa idanu نعم to
حدثنا مسدد mm, قال حدثنا إسماعيل mm.
قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال ana tunin malik ya ce كان القنوت في المغرب والفجر a- ana yin alƙanutu a zamanin manzala sallallahu alaihi wa sallam da garba da sallar asuba to wato alƙanutu na nawazi ne yake nan ko ko wanne to shi ne almika hadisin ba a kan yake ba amma hadisin da ya gabata wanda shi din ma dai ana tunin malik ne ya ruwaito kaga ya fayyace cewa kamar kunutun nawazili ake nufi kenan hukumutun nawazin ake ne to duk a nan dai buhari ko muslim ba su faɗi lafazin alfanu sai dai a samu sunan su a tasu waya a hadisin hasanin ma'ali dukan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zalla sallallahu alaihi wasallam ya koya min wasu kalmomi da zan faɗa a alƙalokin wutare shi ne a su ne Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma hadait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yudhillu man walayt tabaraka rabbana wa ta'ala wanda sai ya ce hadisi ne inda akwai kuma alƙalokin wanda su malikawa suke ganin ai shi ne ma aka fi so a wajen malikawa in ka zo da wannan alƙanutin to ka zo da mustahabi ɗaya ne yasa su malikawa suna ganin magana ƙunutu ta ƙunshi mustahabbai guda huɗu ta yi a ce ka zo da su duka ta yi a ce ka zo da wani a ciki ta yi ka zo da ɗaya ta yi ka zo da biyu ta yi ka zo da uku ba ka zo da huɗun ba ta yi kuma ya zama duk ba ka zo da ko ɗaya ba ma a shi kansa alƙanutin mustahabi ne kuma a yi shi kafin a yi ruku mustahabbi ne kuma a yi shi a koyi mustahabbi ne kuma a yi shi da lafazin nan na Allahumma inna nasta'inu wanda bai haƙi ya kawo shi a sunan dinsa ya ruwaito shi a sunan dinsa to a yi shi da wannan mustahabbi ne shi yasa in mutum ya haka din to ya zo da mustahabbai kudu amma da a ce ba malike zai zo da wannan alama da lafi man hadaita amma zama ya yi kafin ruku kuma ya yi a kowai malikawa sun ya zo da misali uku amma ya rage misali saboda zuwa da alkalotun nan a gaba ɗaya misali ne kuma ya zo da shi kafin ruku misali ne kuma ya shi a boye misali ne in kuma ya ce a'a ba za sai an gama ruku ma zai zo da wannan alama da nufi man hadaita kuma ya yi shi a bayyane ranar malikawa sun ce a musabban guda hudu da aka faɗa guda ɗaya tafke samu duk guda uku bai same su ba saboda bai yi shi kafin ko'o ba bai yi shi a boye ba bai yi shi da lafazin allahumma ina nasta ilu shi yasa ya samu musabi ɗaya ne ya bar musahabai guda uku haka a fahimta su malikawa take a nan shi ne aka faɗa nan shi ne aka faɗa su wajen malikawa asali gaba ɗaya ƙunutun da wazin a tarahiya ne a cikin amma wajen sauran malamai suna ganin akwai bukata mai zai hana ba gashi an faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yawa